الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu daga cikin littafin al-madkhal ila dirasati ilm al-jarh wa ta'dil na sayyid abdul majid al-ghauri a inda malam bai gushe ba yana mana bayanai akan littattafai na ilmun rijal waɗanda suke magana akan mazaje masu riwaya hadisi zamu tashi a inda yake cewa al-qism thalis kashi na uku na rankiya na tattaruwar littattafai waɗanda yake magana a kansu a wannan abin nan littafi akwai alkutubun lati jama'at baina thiqati wa du'afa bayan da ya magana akan littafan athiqat littafan da suka kebance malamai amintattu yazo kuma ya magana akan kutubud du'afa littafan da aka kebance su dan malamai masu rauni sai kuma wannan na uku shine kutubu kutubun jama'at al-kutubun lati jama'at bainas thiqati wa du'afa littafan da aka hada aka gwama tsakankanin amintattu da waɗanda suke masu rauni ga sunan ya jero su da dama at-tabaqatul kubra na Muhammad ibn Sa'ad ibn Mani' al-Basri akwai littafin kitabul ma'rifati wat tarikh na al-Hafiz Yaqub ibn Sufyan al-Fasawi sai kuma at-tarihu wal ilal na al-imam Yahya ibn Ma'in akwai kuma ma'rifatul rijal na shi dai Yahya ibn Ma'in akwai littafin al-ilal fi ma'rifatul rijal na al-imam Ahmad ibn Hanbal sai kuma at-tarihu al-kabir na al-imam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari at-tarihu al-awsat shi ma dai na al-imam al-Bukhari ne at-tarihu al-kabir na al-hafiz abubakar ibn abi khaithama akwai kuma at-tarikh na al-hafiz abu zur'at ad-dimashqi akwai littafin al-jarh wa ta'dil na abdurrahman ibn abi hatim ar-razi akwai kitabul irshad fi ma'rifati ulama al-hadith lil-hafiz abi ya'la al-qazwini sai littafin siyaru a'lami an-nubala lil-hafiz shamsuddin az-zahabi sai kuma littafin at-takmil في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل نا أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمة الله عليهم أجمعين ورنا سورة تفند زي ما قنا أكنسو ɗaya bayan ɗaya ga sauran nan a gaba akwai baharu dam fi man takallama fihi imamu ahmadu bi madihin aw dam na ibnu abdul hadi kenan al imamu yusuf ibn husayn ibnu abdul hadi as-salihi rahmatullahi alayhi akwai kuma littafin al-jami'u fil jarh wa ta'dil li jama'atin min al-asatidatil fudala wasu malamai ne daga baya malaman wannan zamani da muke rayuwa suka tattara maganganu kala daban-daban a wuri guda kamar mawsu'a ne kamar encyclopedia ne na mazaje masu riwaya to sai yace al-kutubu allati jama'at bayna thiqati wa du'afa zai fara da tarihin tun farkon farawa su wane ne malaman da suka fara rubuta littattafai na tarihin mazajen hadisi ire-iren waɗannan awwalu man sannafa fi zalika farkon malamin da ya rubutu akan waɗannan sabga ya cakuɗa malamai masu rauni da masu nagarta akwai al-layf ibn sa'ad al-misri al-imam al-layf wanda ya rasu shekara ta 175 kamar shekara 1265 kenan da rasu imamu laif ibn sa'adin al-misri wannan malamin shahararre sananne fi kitabihi tarikh galibin wanda zai ambata a nan jama'a galibin su tafai wanda suke mafkuda mu kiyaye wanda ba a san inda suke bai yanzu amma dai a tarihance ana da labarin cewa an rubuta su su wane ne suke da su ko kuma an samu wasu littafai na baya suna yin reference da su suna ihala suna kwasowa daga cikin su sai kuma al-imamu shekul islam Abdullahi ibn al-Mubarak al-Hanzali rahmatullahi alaihi wanda shi kuma ibn al-Mubarak ya rasu ne hijira da shekara 181 kamar shekara 1259 kenan shi kuma shi ma fi kitabihi fi fi tarikh littafin shi at-tarikh sai kuma akwai malam damura damra ibn rabi'a wanda ya rasu shekara ta 202 kamar shekara 1238 fi kitabihi tarikh sai al-imamu abu nu'aymin al-fadl ibn dukayn malamin su bukhari din nan rahmatullahi alaihima shi kuma rasuwarsa shekara ta hijira 218 kamar shekara 1222 fi kitabihi tarikh shi ma yana da tarihin suna a tarih wa muhammad ibn sa'adin sai malam ibn sa'adin da muka ji tun can a baya al-imamu ibn sa'adin ya rasu a hijirar shekara 230 wanda mun karanta tarihin shi a nan takaitacce yana da littafi mai suna at-tabaqatul kubra wanda za a zo a yi magana akan shi littafi ne da an buga shi ya yadu muna dan da shi a nan makarantar mu insha Allah sai kuma malam yahya ibn ma'inin الإمام يحيى بن معين يارس أشكرات الربيد ثلاثين أكباين هجر من الله صلى الله عليه وسلم في كتابيه معرفة الرجال والتاريخ والعلم يود رسول الإمام يحيى بن معين شكرا دبو ليلة الربيد شكرا بقيتنا أقولكما علي ابن المديني الإمام علي ابن المديني مال منصب بخاري وان يارس شكرات الربيد ثلاثين هدو كما شكرا الربيد 2006 kenan shi kuma mai littafin at-tarikh fi asharati ajza'in hadithiyya a cikin juz'ai guda 12 wa Abu Ja'far Muhammad ibn Usman ibn Ibrahim ibn Abi Shayba ibn Abi Shayba ya rasu shekara ta 297 kamar shekara 1143 fi kitabihi at-tarikh shi ma a cikin at-tarikh yana da shi sai kuma abubakar ibn abi sheba wanda shi kuma ya rasu abubakar abdullahi ibn muhammad ibn abi sheba mai musannaf ya rasu shekara ta 235 kamar shekara 1200 shekara biyar shi ma yana da attarih sai kuma ahmad ibn muhammad ibn hanbal al'imamu ahmad ya rasu shekara ta 241 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau da rasuwarsa kimanin shekara 1000 1,199 kenan fi kitabil ilali war rijal nashi wanda shi an buga shi wa abu ja'far muhammad ibn abdullahi ibn ammar al-mawsili shi kuma wannan al-imam abu ja'far al-mawsili rasuwarsa shekara ta 242 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da shekara ta zagayo da rasul imam ahmad kenan kaga kenan zai zama shi kuma shekara 1198 da rasuwarsa lahu fi muallafihi kitabu kitabun fi ilal alhadith wa ma'rifati shuyukh wa tadullu almuqtadafat minhu fi masadir lahiqa abubuwan da aka cicciro daga wannan littafi wanda zaka same su a cikin almasadir lahiqa littafan da suka biyo bayansa ala annahu yatanawalu rijal alhadith ya nuna cewa yana magana ne akan mazajen hadisi wa jarhahum wa ta'dilahum yana magana akan nagarta ko rashin nagartarsu wa ahyanan yadhkuru ibadatuhum wani lokaci yakan ambaci daga cikin su ibadarsu wani mai azumi ne wani mai sallar dare mai tilawa mai kuka yakan ambata wa aqaidahum da kuma aqidunsu wannan wani murji'i ne wani kaza ne da sauransu wa madaniyat wa madinatuhum da garinsu basara wasit iraki kufa wane wane wa wadha'ifahum da ayyukan da suka yi wa khasatan alquba musamman wanda suka yi alƙalanci zai ce ya alƙalanci a gari kaza ko ya karanta a gari kaza wa abu hafsin amr ibn ali al-fallas amr al-fallas malami ne babba ya rasu shekara ta 249 shi kuma bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shekara 1191 fi kitabihi tarikh wa yaqau fi thalathati ajza'in thalisuha fi al-ilm littafin yana cikin juz'ai guda uku na ukun yana magana akan illoli wa tadullu al-muqtadafatu minhu fil masadir al-lahiqa ala annahu yatanawalu tawarikh al-wafayat wal kuna wan nas wan nisba wal a'mar wal mawalid yana yana yana bayani kamar yadda shi ma malaman da suka dauko daga gare shi ake fahimta daga maganganun su yakan yi magana akan lokacin mutuwar mutane da alkunyarsu da nasabarsu da shekarun da suka yi a duniya da inda aka haife su sai kuma malam ya ce wa muhammad ibn ismail al-bukhari sai al-imam al-bukhari wanda shi kuma ya rasu shekara ta 256 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yau da rasu Imam al-Bukhari shekarar 1000 kenan da 1184 Allah ya gafarta mishi Imam al-Bukhari ya dantafai guda uku sanannu at-Tarikhul Kabir wal Awsat was Saghir wanda dukkanin su littafai ne shahararru za a bai magana akan su a gaba wal Mufaddal ibn Ghassan al-Ghallabi al-mutawaffa sanata 56 ba'da al-mi'ah ath-thaniya lil-hijra shi kuma wannan Allah ya mushi rasuwa shekara ta 256 shekara ɗaya suka rasu da Bukhari kenan yau da rasuwarsa shi ma 1184 akwai yana da littafi a tarih wata dullul muktaqafatu minhu anhu ala annahu abinda aka ciro daga gare shi yana nuni zuwa ga cewa ya tanawadu rijalal hadisi wa jarhahum wa ta'dilahum shi ma yakan yi magana akan mazajen hadisi nagartarsu ko rashin nagartarsu wa mudunahum da garuruwansu wa nasabahum da dangantakarsu wa wadha'ifahum wa khasatan alquba da kuma musamman shi ma yakan yi magana akan sana'o'insu da ayyukansu musamman alƙalai daga cikin su wa Ibrahim ibn Yusufa ibn Yaqub as-Sa'di al-Juzani Ibrahim al-Juzani Allah ya mishi rasuwa shekara ta 259 kamar shekara 1181 kenan littafin shine al-Jarh wa Ta'dil وأحمد ابن عبد الله بن صالح العجلي الإمام العجلي في كتاب الجرح والتعديل إجلي شكما يا رسول شكاة الربيو دا ستين دا كما شكرا دبو دا دا دا دا سبعين دا ترى ومسلم ابن الحجاج النيسابوري سيا الإمام مسلم ابن الحجاج وأن يا رسول شكرا تا الربيو دا ستين دا يبين هجرا من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يو دا رسول مسلم شكرا دبو دا دا دا سبعين دا ترى littafin shi shine ruwatul i'tibar wa hanbal ibnu ishaq ibnu hanbal ash-shaybani wannan kazin ne ga imamu ahmad ibnu hanbal domin ishaqa dan uwan mahaifinsa ne baban shi shine muhammad ibnu hanbal wannan shi kuma shine baffan sa ishaq ibnu hanbal to yana da da hanbal ibnu ishaq wanda kuma baya kasancewa shi kazin ga imamu ahmad ibnu hanbal kuma dalibin imamu ahmad ibnu hanbal ne ya rasu shekara ta 263 da rasuwarsa da 73 ko da rasuwarsa shekara 1167 kenan fi kitabit tarikh wa tadullu al-muqtafatu minhu ala annahu yatanawalu rijal al-hadith fa yadhkuru mawalidahu shi ma yakan fadi lokacin haihuwa wa wafayatihim da rasuwarsu wa jarhahum da kuma sukar da aka yi musu wa ta'dilahum ko inganta su da aka yi wa bayana makanatihim fil ilmi da bayani akan darajar su a ilimi wa mawqifahum min mihnati khalqil qur'an da kuma matsayin da suke suka dauka ta fuskar jarabawan nan ta khalqul qur'an wa yuridu riwayatin didda ahli ra'ayi yakan kawo kuma maganganu waɗanda suke sun saba wa ra'ayoyin masu bin a ganina wa muhammad ibnu yazid ibn majata al-qazwini ibnu majah da ka sani ya rasu shika ta 273 abubakar ibn maja rahmatullahi alaihi da rasuwarsa yau shekara 1100 da shekara 67 ibn maja yana da kitabu tarih wa abu dawuda sulaiman ibn al-ash'as as-sijistani haka al-imamu abu dawuda as-sijistani sahibu sunan wanda Allah ya mushi rasuwa shekara ta 275 kamar shekara 1165 kenan wadhalika fi kitabi masail abi ubaidin al-ajurri li abi dauda akwai tambayoyi da abu ubaidin al-ajurri ya dinga yi mishi yana bada amsa to waɗannan an tara su wuri guda sannan kuma wayatanawalu rijal al-hadith shi ma yakan yi magana akan malamai ne wa kunahum da alkunyoyinsu wa nisbatahum da dangantakarsu wa jarhahum da sukar da aka yi musu wa ta'adilahum ko amincewa da aka yi da su wahiya imma ijabatan ala ijabatun ala as'ilatin wajjaha al-ajuri ila abu dauda ila abi daud zaka ga cewa amso shine aw wajjaha ghayruhu ilayhi ko dai zama shi ajurin ne ya tambayar abu dauda ya bashi amsa ko kuma wani third party ne ya tambayan abu dauda ya bada amsa sai ajuri ya rubuta amsa aw takallama biha abu dauda amamahu ko kuma kawai matsala ce abu dauda ya yi magana ba tare da amsa wata tambaya ba a cikin karatu ne wani abu ya taso sai magana akan wani daga cikin mazaje ba wai amsar tambaya ba ce duka al'ajuri ya kwafi su sai kuma ibnu abi khaithama abubakar ibnu abi khaithama malan dan malan kenan wanda shi kuma Allah ya mushi rasuwa ne shekara ta 279 yau da rasuwa abubakar ibn abi khaisama shekara 1161 Allah ya gafarta mai yana da littafi a tarihul kabir wanda littafi ne muhimmi kwarai da gaske zai magana akan shi a nan gaba wa huwa kathirul fawaid wa tarihul awsat sai kuma abu isa muhammad ibn isa tirmidhi al-imamu tirmidhi sahibul jami wanda Allah ya masa rasuwa ne a shekara ta 279 yana da shi ma a tarihi sai abu zur'a abdurrahman ibn amrin nasri ad-dimashqi wanda yake cewa abu zur'a ad-dimashqi al-imamu abu zur'a Allah ya mishi rasuwa shekara ta 282 fi muallafihi kitabut tarikh littafin da yayi qala as-sakhawi lahu musannafun fil jarh wa ta'dil yana da littafi wanda yayi akan jarh wa ta'dil qawiyyun nafsi ka abi hatim yana da karfin zuciya kaman abu hatim wa tadullu al-muqtadafatu minhu ala annahu yatanawalu rijal al-hadith shi ma abubuwan da malaman bayan shi suka ciyo suna nuni zuwa ga cewa yakan yi magana akan malaman hadisi ne wa jarhahum wa ta'dilahum ya addala su ko ya jarraha su wa nisbatahum da dangantaka su ilal mudini garuruwan da suke dangantuwa zuwa gare su wa hum min mudinin mukhtalifa kuma da malaman hadisi suna da garuruwa daban-daban kufa basara wasit makka madina qa'id sham misra ina ne garuruwa daban-daban daban-daban wa ahyanan wani lokaci yadkuru aqaidahum yakan ambaci daga cikin su tashayyu'i ko murji'anci ko makamantansu wa kallama yadhkuru shuyukhahum wa talamidatuhum wa talamiduhum karanci ne kadan yake ambatan malaman su aw ayyata ma'lumatin ukhra anhu ko kuma wasu daga cikin bayanai da suka shafe su wa abdurrahman ibn yusuf ibn khirash ibn khirash wanda an kuntuna ai magana a baya akan shi cewa yana da matsala ana tuhumar shi ma da shi'anci irin na zagin sahabbai wallahu a'lam ya rasu shekara ta 283 kamar shekara 1157 fi kitabi aljarhi wa ta'dil wa abu al-abbas ahmad ibn ali ibn muslim al-abbar abu al-abbas al-abbar ya rasu shekara ta 290 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau da rasuwarsa kamar shekara 1100 da shekara 50 في التاريخ وتدل المقتطفات منه في المصادر اللاحقة على أنه يتناول رجال الحديث أبو بوان دكي تكل التافو سنا نوني إذوا قتوا شما الآبار يكن يما قنا أكما لمين وجرحهم وتعديلهم لسوكا كون قرتسو وأقائدهم لأكيدنسو ومكانتهم لمتينسو علمي وخصائصهم الأقلية da irin basirar da Allah ya musu wal jismiya da irin kalar jikinsu ko girma ko rashinsa ko makanta ko gurguntaka da makamantinsu wa tawariha wa fayatihi da lokacin da bayani akan lokacin rasuwarsu wa muhammad ibn abdullahi ibn sulaiman al-hadrani mutayyan kenan mutayyan malam mai tabo wannan kamar da ake ba da labari al-fadl ibn dukayn shine ya mushi wannan lakabi din sun yi kwaba ne haka na ƙasa za a yi gini sai kuma ya taho makaranta da ita ko kuma a wata riwaya an ce ya faɗi ne cikin kwaban yana sauri zo makaranta an yi kwaba yana tafiya yana karatu akan hanya sai ya faɗa cikin kwaban kuma sai iso makarantar da da kwaba haka a jikin shi ne ce mushi malaka ya mutsayyan ya dai jikinka taɓo shi ne kawai sai suna ya bi shi mutsayyan mai taɓo ya rasu shekara ta 297 kamar shekara 1100 da shekara 43 kenan fi ta'arihi وتدل المقتطفات التي أوردتها المصادر اللاحقة منه على أنه يتناول رجال الحديث shi ma malaman da suka ɗauko bayanai daga gare shi bayanan da suka ɗauko na nuni zuwa ga cewa yana magana ne akan malaman hadisi wa yadhkuru makanatahum wa ibadatuhum yaka ambaci darajar su da irin ibadarsu wa aqaidahum da aqidunsu wa jarhahum wa ta'dilahum da suka ko nagartarsu wa mufara wa muqaranatahum bi ba'dihim yakan yi kuma comparing ya gunga gwara su wane yafi wane wane sa'an wane ne wane bai kai wane ba lakinna mu'zamal muqtadafat tatanawalu alwafayat mafi yawan abinda aka ciro kuma suna magana akan shekarun rasuwa wa Abu Ja'far Muhammad ibn Uthman ibn Abi Shayba ibn Abi Shayba wanda ya rasu shekara ta 297 kamar shekara 1100 da shekara 43 kenan fi kitabit tarikh shi ma littafin shi at-tarikh sai al-imamu abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib bin nasa'i rahmatullahi alayhi al-imamu an-nasa'i ya rasu shekara ta 303 fi kitab at-tamyiz lahu da rasuwan nasa'i yau shekara 1100 shekara 37 wa abul abbas muhammad ibn ishaq as-sarraj al-thaqafi al-mutawaffa sanata 31 ihda salasta ashara ba'da al-mi'ati thalitha shi kuma rasuwarsa shekara ta 313 fi tarihi har yanzu ne yana mana bayani ne karmu manta waɗanda suka fara yi kafin ya zo magana akan littafan dalla dalla wa tadullu muqtafatu minhu fil masadir lahika ala annahu yatanawalu rijal al-hadith shi ma wannan idan ka kalli waɗanda suka dauko daga gare shi sai kaga shi ma yana magana akan malaman hadisi ne wa kunahum da alkunyasu wa alƙabahum da laƙubbansu wa aslahum da asalin tarihin garuruwansu ko iyayensu wa wala'ahum da kuma dangantuwarsu ga wato iyayen gida wa shiyukhahum da malamansu wa makanatahum da matsayinsu a ilimi wa jarhahum wa ta'dilahum da suka ko nagartarsu wa sifatihim aljismiyya da siffar jikinsu wal mutannafatil lati rawawha aw tamallakuha da littafan da suka ruwaito ko suka mallaka wa mawaqifahum min al-mihmati min al-mihnati zaman al-ma'mun wal mu'tasim da matsayin da suka dauka na jaraba wannan takakkul Qur'an a zamanin ma'mun da mu'tasim sarakunan Abbasiya wa mawaqifa ba'dihim min as-sulta da kuma dangantakar wasu daga cikin su da sarakuna wa musharakatuhum fi ba'd al-ahdath as-siyasiyya da suka shiga suka uwa suka makarbiya a cikin wasu matsaloli na shugabanci wa man taqallada minhumul qada da bayani akan waɗanda suka rike shugabanci na alƙalanci a cikin su wa badal waza'if al-ukhra da ma wasu ayyuka ya ci gaba da cewa wa Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud al-Balakhi sai kuma Abu Ahmad al-Bal Abdullah ibn Ahmad al-Balakhi wanda shi kuma ya rasu shekara ta 317 kamar shekarar 1123 kenan yana da littafi mai suna qabulul akhbari wa ma'rifatur rijal akwai al-imamu Hussein ibn Idris ibn Khurram al-Ansari al-Harawi wanda ya rasu shekara ta 315 fi kitab at-tarikh ala nahwi at-tarikh al-kabir lil-Bukhari littafin shi at-tarikh yayi shi bisa salan al-Imam al-Bukhari a cikin at-tarikh ya rasu shekara ta 315 kamar shekara 1000 da ɗari ɗaya da talatin da biyar kenan ko da ko da ashirin da biyar sai a wannan al'ima abin nan abdullahi ibn dawud ibn ali ibn jarud ibn jarud ne almuntaka ya rasu shekara ta ɗari uku da bakwai kamar shekara dubu da ɗari ɗaya da talatin da uku filjarhi wata adil nashi sai kuma abdurrahman ibn abi hatimin razi malan dan malan mai tarihin rasuwa shekara 327 kamar shekara 1113 littafin shi sananne aljarhu wa ta'adi wa abul arabi muhammad ibn ahmada ibn tamimin alqairawani wanda ya shekara ta 333 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shekarar da rasuwar sai shekara 1100 da shekara 7 fi muallafihi kitabu thiqatil muhaddithina wa du'afaihi littafin amintattun malamai da masu raunin su sai kuma Abu Ahmada Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrahim al-Assal al-mutawaffa sanata 49 ba'da al-mi'ati thalitha ya rasu shi wannan shekara ta 300 da arba'in da tara kamar shekara dubu da casa'in da ɗaya ke wa abu umar ahmad ibn sa'id ibn hazmin as-sadafi al-muntahi al-muntajili wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da hamsin kamar shekara dubu da casa'in kenan shi kuma fi tarikh al-kabir iddat mujalladat sun shafi shi a tarihin kabir mujalladai da dama wa muhammad ibn hibban al-busti sai abu hatim ibn hibbana al-busti wanda Allah ya mai rasuwa shekara ta 354 kamar shekara dubu da shekara 86 kenan ya da tafi mai suna auhamu ashabit tawarikh fi ashrati ajza wa maslamatu ibn qasim al-qurtubi wanda shi kuma Allah ya mai rasuwa shekara ta 353 kamar shekara dubu ɗaya da shekara tamanin da bakwai kenan fi kitabis sila littafin shi as-sila wa huwa dhailun ala tarihul kabir kaman ƙari ne akan tarihul kabir na bukhari kama yara al-hafiz ibn hajar haka ibn hajar yake cewa aw zailun ala kitabiz zahir ko kuma ka ce ƙari ne akan littafin az-zahir fi akhbaril maghribi wa misr wanda lil musannif aidan na shi dai wannan al-qasim din muslima ibn qasim haisu ashara ila zalika fi muqaddimati as-sila wanda ya faɗa haka muqaddimar sila yake cewa قال أبو جعفر المالكي في تاريخه جمع تاريخا في الرجال أبو جعفر المالكي يفرع أتكن ناشي تاريخ ينا تاريخ شيوانا مسلما يتي يا تتر التافي أكن تاريخ مذاجي شرط فيه ألا يذكر إلا من أغفله البخاري في تاريخه yace sharadin sa ba zai ambaci kowa ba sai wanda Bukhari bai ambata ba a cikin at-tarikhul kabir fi mujalladin wahid wa huwa kathirul fawaidi fi mujalladin wahid yana da fa'ida da yawa mujalladi guda ne wa abul hasan ali ibn umar ibn mahdi ad-darqutni al-imam abul hasan ad-darqutni ya rasu ne shekara ta 385 kamar shekara 1055 kenan a yanzu haythu zayyala ala al-muhammadina khassa min at-tarikh al-kabir shi kuma yayi kari ne akan masu suna muhammadu muhammadu wanda ke cikin littafin Bukhari a tarikh wa jaba an su'alatil hakimi al-kubra kuma ya amsa tambayoyi na hakim tambayoyi da hakim ya masa wa Abu Hafsin Umaru ibn Ahmad ibn Shahin al-Wa'il al-Imam ibn Shahin wanda shi kuma ya rasu 385 shekarar su daya wajen rasuwa shi da Darqutni fi kitabihi littafin sa at-tarikh wa yadhkuru adh-dhahabi annahu yaqau fi 150 juz'an zahabi ya faɗa cewa littafin a cikin tazkira kenan ta zahabi yace littafin juz'i 150 ne wa abu abdullahi al-hakim an-naisaburi sai al-imam abu abdullahi al-hakim mai musaddarak kenan shekarar rasuwarsa 405 kamar shekara dubu da shekara 35 kenan fi su'alati mas'ud ibn ali as-sijzi lahu wannan shi ma littafi ne da ya hada masu rauni da amintattu wa abu yaquba ishaq ibn rahim al-qarrab wanda ya rasu shekara 414 kamar shekara 100 kenan dubu kenan da shekara 26 wa abu ya'la al-khalil ibn abdullah al-khalili al-qazwini Allah ya mushi rasuwa shekara ta 446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya da littafi al-irshad da rasuwarsa kamar shekara 994 kenan wa abu bakr ibn muhibb ibn al-muhib yana da zaid alal muhammadina min tarikh al-bukhari shi ma akwai abul walid sulaiman ibn khalaf al-baji al-andalus al-imam al-baji babban malamin nan na malikiya wanda ya rasu shekara 474 kamar shekara 966 kenan littafin shi ma al-jarh wa ta'dil wa qad fuqidat mu'dhamu hadhihi al-kutub malam yace kaga littafai kawo mana gasu nan guda 45 yace mafi yawan littafan nan ba a san inda suke ba sun bata juyin juya halin zamani ya batar da su wa amma al-kutubul lati wasalat ilaina minha fa nadhkuru ma yali fa nadhkuruha ma yali ma at-ta'rif bi kullin minha littafan da basu bata a ciki ba waɗanda suka iso gare mu to sune zamu ambata a ƙasa zamu ambace su al-matbu'a tare da bayani akan su in Allah ya kimu darasi na gaba sai mu ji waɗannan bayanai game da littattafan na matsubuwa ga sanan zai kawo su su ne waɗanda ya fara ambata ɗin nan a can baya su ne wanda ya fara ambata zai kawo mana su guda abin nan guda goma sha biyar insha Allah wanda zai kawo su a gaba sai mu koma wajen al'imamu al-zahabi a littafinsa al'ibar fi khabari man abar zahabi ya ce sanata ihda wa arba'ina wa mi'atin shekara ta 241 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa fiha fi thani ashara rabi'il al-awwal bukrat al-jum'a shaykh al-islam wa alim ahli al-asr abu abdullah ahmad ibn muhammad ibn hanbal al-dhuhli al-dhuhli ثم الشيباني المروذي ثم البغدادي أحد الأعلام ببغداد وقد جاوز سبعا وسبعين سنة بأيام وكان أبوه جنديا فمات شابا أول طلب أحمد للعلم في سنة تسع وسبعين ومئة فسمع منه شيم وإبراهيم بن سعد وطبقته وطبقتهما وكان شيخا أسمر مديد القامة مخضوبا عليه سكينة ووقار وقد جمع ابن الجوزي أخباره في مجلد وكذلك البيهقي والشيخ الإسلام الهروي وكان إماما في الحديث ودروبه إماما في الفقه ودقائقه إماما في السنة وطرائقها إماما في الورع وغوامده إماما في الزهد وحقائقه رحمة الله عليه yace fiha a wannan shekara fi thani ashar rabi'ul awwal a ranar 12 ga watan rabi'ul awwal bukratul jumu'a a safiyar ranar juma'a shekul islami Allah yawa shehin musulunci rasuwa wa alimu ahalil asali malamin al'ummar zamaninsa abu abdullahi baban abdullahi ahmad ibn muhammad ibn hanbal malam ahmadu dan muhammadu dan hanbal الظهري ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي yana danganta shi zuwa gabanin zuhul duk da yake akwai maganganu da yawa akan wannan magana mafi inganci kuma bata tabbata ba amma dai ba shaiba ne sannan almarwazi wanda aka haifa a garin maru thummal bagdadi mazaunin garin bagadaza ahadul a'lani daya daga cikin tutocin addini bi bagdad malam amadu dan hanbali ya rasu a birnin bagadaza ne wa kad jawaza sab'an wa sab'ina sanatan bi ayyamin sanda imamu ahmad ibnu hanbal ya rasu shekararsa ta wuce 77 da yan kwanaki wa kana abuhu jundiyan famata shabban baban shi soja ne na gwamnati ya rasu dan matashi shekararsa sanda ya rasu shekara 30 awwala talabi ahmad al-ilm ya rasu farkon da imamu ahmad yake farkon koyon karatu fi sanati tis'in wa saba'ina wa mi'a baban ya rasu shekara ta ɗari ne da saba'in da tara fasami amin hushaimin malam ahmad ɗan hambali ya ji karatu a gun hushaim ibn bashir wa ibrahim ibn sa'adin da ibrahim ɗan sa'ad wa tsabakatihima da tsararrakinsu wa kana shaikhan malami ne asmara mai farfata kal madidal kamati mai tsawon jiki makhduban wanda yake rina gemunsa alaihi sakinatun wa waqar mutum ne na tsatse kuma mai kwarjini wa qaddama ibn al-jawzi akhbarahu fi mujallad ibn al-jawzi ya tattara labaran imam ibn ibn hanbal a cikin wani dan littafi wa kadhalika al-baihaqi haka nan baihaqi shi ma ya tattara wa shaykhul islam al-harawi da ainihin al-imam shaykhul islam al-harawi wa kana imaman fil hadisi wa durubi malam ahmad dan hanbali jagora ne limami ne a harkar hadisi da duk abin da ke da alaka da hadisi imaman fil fiqhi wa daqaiqi hakan nan limami ne jagora ne a fiqhu da mas'aloli masu zurfi na fiqhu imaman fis sunnati wa qaraiqiha limami ne a cikin aqida ta sunna da tafarkinta imaman fil wara'i wa gawamidi hakan nan jagora ne a taka tsantsan da abubuwa masu zurfi na taka tsantsan imaman fis zuhudi kuma limami ne a gurin takatsantsan da duniya wa haƙaƙihi da kuma tsabaragen takatsantsan rahmatullahi alaihi Allah ka gafarta wa mallam Ahmad dan Hanbali kamar da muka ambata a baya ɗan uwa masu albarka in za ku iya tunawa mun yi tarjuma Imam Ahmad ibn Hanbal a karatukan da muka yi na littafin abin nan wato muktasar na al'ulu na zahabi wanda albani ya iktisarin sa mun karanta tarjumar sa daga littafin sayar alamin lubala kamar yadda ya ambata al-Imam Ahmad ibn Hanbal limami ne na gaskiya haka zahabi yake cewa huwa al-Imam haqqan Sheikhul Islami Sidiqan haka ya ambata ya mishi kirari a cikin littafin sayar alamin lubala yana da hadisai a cikin dukkanin kutubus sita al-Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud da ɗaliban shi ne kai tsaye sauran kuma bil wasita nasabarsa Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asadin ibn Idris yana tikewa zuwa ga Bakar ibn Wa'il daya daga cikin manyan wato ƙabilun larabawa at-taglibiyun wanda suka yi yaƙe-yaƙe da junansu ɗinnan a jahiliya yaƙoƙin da aka fi sani da suna harbul basus wanda suka dinga kashe junansu akan rigima akan wata raƙuma ta wata mata da ake ta mata albasusu wata munafukan mata da ta haɗa yaƙin tarihi ne mai tsawo a can jahiliya sai da aka shekara arba'in ana yin su yaƙe-yaƙen da aka yi su aziru salim wani shaiɗanin abin nan shi ma jarumi shine muhalhilu ɗan rabi'a ɗin nan wanda ne suka kusa ƙarar da zariyarsu gaba ɗaya yaƙin wani shu'umin yaƙi ne shekara arba'in aka yi ana yin shi to imamu ahmad bin hanbal danginsa na tikewa zuwa ga waɗannan larabawa larabawa ne manya masu karama da jarinta malaman tarihi suna ganin daga cikin falalar da Allah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine waɗannan larabawa suka dinga yaƙi suna ta kashe junansu duk wani shege wanda zai kawo musulunci matsala sai da aka kashe sai zama saura kawai waɗanda za su iya yadda da kuma ɗan ɗaiɗaiwa wanda matsalar za su kawo za a iya maganinta wannan ya daga cikin wasu muqaddimat da Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta wannan fuskar ta fuskar kuma yaƙin ya ishi kowa an yaƙi an yaƙi shi muhalhil sai da ya waye gari ya shigo cikin gari ihu ake ana zage shi ana jifa shi mata da yara ya mai da su marayu ya mai da su zawarawa suna ta tsine mishi albarka shi kuma ya yi alkawarin sai ya rufe gaba ɗaya kabarin yayan nashi wanda aka kashe aslan sai ya rufe shi da ƙoƙon kawunan mutane an ce ya aje ƙoƙon kan mutane jarumai a wajen ya fi jarumi ɗari hudu wanda kowanne jarumi ne yana matsayin rundunar mai zaman kanta dishi ya kashe su a mubaraza da yaƙi na da ki inda ka duk da haka bai haƙura ba to da ƙarshe tun fa tun yara ƙanana da aka haifa suna ‘yan mutsi-mutsi aka yaƙin har sai da suka zama dattawa shekara arba'in ‘ya'yan shi wanda aka kashe ake ɗaukar fansan ya ce ba wadda ta yi aure har sai an gama ɗaukar fansan ubansu har suka tsufa ba su yi aure ba tun suna mashi biyayya har suka dena mashi biyayya saboda abin ya wuce haddin hankali Allah shi kyauta labarai ne masu tsayi suna nan a cikin kafin adab da tarihi to da haka da ya saka waye gari kowa zai san yakin da musulunci ya zo sai ga addini ne na zaman lafiya da tunani da hankali kowa sai ya karba cewa wannan addinin shine maganin duk wannan fitintunan kuma Allah ya maganin fitintunan ta fuska addini to Imam Ahmad ibn Hanbal kenan ana cewa an haife shekara ta 164 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama malam Ahmad dan Hanbali yayi yawon duniya na neman ilimi babu wani gari inda akwai malaman hadisi inda bai je ba tare da bakin talaucin da yake fama da shi da baban su din nan ya rasu soja ne kankanin soja a cikin runduna bai ba musu komai ba in banda wata rumfar kasuwa da suka gada wadda ita ce suke yin wato kira'i suna bada hayanta suna cin abinci ga kuma mahaifiyarsa ga kanwarsa ga ga hidindimu ita uwa ita take kokari ta dan tara taro da sisi ta bashi ya bi karafka ya shiga cikin abin nan karafka yan kasuwa yana musu koran raƙuma yana yana kwadago kenan dan ya kai garin da zai je yayi karatu kuma a lokacin inda ka je dole zaka buƙaci wurin kwana zaka buƙaci abinci yadda ka gari ɗalibai masu zuwa karatu wasu wurare da zoren hidin da sauran hidindimu da haka amma dan hanbali haka yake zuwa duk wani kwadagon duniya da kasani yana zuwa yashi da ko shara abin nan abin nan noma kwadago duk abin da ya san zai idan ya samu abin da zai ci haka yake kewaye garuruwa tun daga ya bar garin su na abin nan marwo kenan ya tafi garuruwa irin na kusa tun daga kufa da basara ya wuce makka da madina da yaman da sham da can da ake ce ma as-sughur can wurare masu nisa a sham ya tsallako zuwa maghrib kamar kace afirka kenan ya tsallaka har zuwa jazair zuwa khurasan da sauran garuruwa yayi fama da talauci da wahala da yunwa Allah ya bashi wannan ilimi wanda ba a taba ganin irinsa ba malam Ahmad dan Hanbali ya ji karatu a gun manya-manyan malamai da yawa wanda a cikin musnad kawai an kirga malaman da ya riwaya daga gare su kamar malami 260 da wani abu malami 260 gaba wanda kawai yayi riwaya daga gurinsu a cikin musnad wato waɗannan su ne malaman shi waɗanda suke masu inganci waɗanda yake ji da su ya saka a cikin musnad irin su wancan da aka ambata Hushaim ibn Bashir wanda babban malami ne irin su Abbad ibn Abbad al-Muhallabi irin su Bishr ibn al-Mufaddal irin su Gundar Muhammad ibn Ja'far irin su Yazid ibn Harun irin su Imam Shafi'i irin su yahya ibn adam irin su qutaybat ibn sa'id ali ibn al-madini irin su abubakar ibn abi shayba waɗannan na baya bayan duka a qaranu ne tsararrakin sani irin su ibn abi shayba tsararrakin sani irin su abin nan yahya ibn adam qutaybat dan sa'idu da makamantansu sai dai kamar da muka ambata a baya ali ibn al-madini sa'an shi ne kuma abokinsa ne amma ɗan hambali ya riwaya daga gare shi amma daga baya ya cire riwayoyinsa bayan mihina ta khalqul qur'an ya dawo yana cewa an rajulin daga baya ma su abdullahi suka ce duk muka ga duk sai ya share ma waɗannan hadisan daga littafin shi daga cikin musnad da haka sai sai hadisai waɗanda yake ji da su malamai da yake ji da su yake kawo a cikin musnad da malamai da yawa zaka ga lissafin su in ka koma littafin tahzibul kamali na al-mizzi ko littafin siyaru alamin nubala na ibnu na al-imam zahabi ko littafin tarihu madinati bagdad na khatibul bagdadi ko littafin tabaqatul hanabila na abu ya'la duk zaka ga lissafin malaman sa da littafai makamantan wadannan al-imam ahmad ibnu hanbal kamar yadda rabi ibn sulaiman yake fada ita ce maganar da malam zahabi ya takaita anan da yake cewa ahmad dan hanbali imamun fil hadisi imamun fil fiqh imamun fil lugha imamun fil qur'ani imamun fil faqari imamun fil zuhudi imamun fil wara'i imamun fil sunnati komai da yake shi limami ne a ciki hatta talauci shi jagora ne a talauci da wara saboda taka tsantsan imam abu ibnu hanbal duniya ta fuskanto shi bayan ya sha wahala ya sha wahala an daure shi an daka an zalunce shi aka sake shi a watan azumi na shekara ta 220 daga baya mutawakkilu halifa ya kokarin ya ja shi a jiki ya dawo da shi bagadaza ya ba shi gida ya ba shi makami ya ce duk baya son wannan su kuma 'ya'yan su abdullahi da salihu su kuma suka ga da shi suna tare da shi tare ake tafiya da su suka ga wannan tsoho yana so ya cutar da mu tun da shi bai san duniya mu muna so ya bari mu dan mora mana in aka ba su kyauta aka ce a bashi in bai sani ba sai su boye in ya sani shi baya karba rigunan ma da aka bashi na ganin sarki da kyar aka dinga roƙon shi Allah annabi kuma yadda bawashi yake cewa dan ya saka za a je ganin sarki ba za ka je da riga kuma haka ga ta nan duk da da ƙura da ƙasa da sauransu aka bashi alkyabba da kamar ka ce wato abin nan asin da asin full set na kaya na ganin sarki da kyar yadda ya saka yana dawowa ya cire musu kayan su shi shi ba zai sa waɗannan kayayyakin ba aka aka yi da shi ya yadda ya mori duniya yaki saboda warab ya ya hakura da yunwa da talauci da fatara to su kansu salihu din da abdullahi da ya gane suna ansan kuɗi a gun sarakuna suna ci da alfarmasa ko sai dai ci abincin gidansu daga shi sai matar shi idan aka dago aka je aka ce an kawo abinci ya ce wannan nawaye aka ce daga gidan salihu ne sai ce bana ci saboda bani da aminci akan inda aka samu kuɗin da zai rasu ya yi wasiya cewa kada a mushi wankan gawa ko a sanya mai likafani daga kudinsu ka a wanke mai gawa da ruwan rijiyar gidansu ka a wanke shi da ruwan rijiyar gidansu sannan kuma kar su siyo likafani a samun to ana cewa ma yaro sai halifa ya dauko likafani da kanshi royal shroud kenan likafani na gwamnati ya dauko da kanshi ya zo ya kawo da kanshi shi yana cikin da suka mu'amala dan habaluwanka aka dauki na ashinsa da aka ce wasiyar ma yanzu ba za ta yi aiki ba kuma tunda yanzu kuma na sarakuna ne sarki kuma yana sa abu dole yi mai aiki aka iya tumal ahmad dan hanbali haka yake jama'a labaran shi suna da ban mamaki kwarai da gaske baya ga 'ya'yan shi wanda suka yi riwaya daga rishi su ahmad da sa'a su abdullahi da salihu shi ma wancan dan uwan nashi hanbal ibn isaqa ya riwaya daga gare shi su abu kilaba su hajjajin sha'ir malamai da yawa da yawa da yawa sanda yake raye baya yadda a rubuta wani abu da ya fada sai dai hadisi shi sa sai daga baya ne Abubakar al-Khallal ya tattara maganganunsa da fatawoyinsa da ra'ayoyinsa amma baya yadda a rubuta sai dai ka rubuta hadisi kawai sannan ya, ya, ya goge game da sanin illa baya ga ibada da karatun alkur'ani da sallar dare wanda dama tun yana yaro uwar shi ta horar da shi akan wannan yana yaro dan kankani sai ta fito da shi cikin gida tsakar dare kamar biyu na dare ta kai shi masallaci kawai tun yana kuka har ya saba ko ya kwanta a masallaci ko ya salla ko saro ya cije shi shi da ya jiyo fa asibati da haka har ya saba da kwana masallaci ya saba da karatu sai ya je akwai waɗanda suke alarmomi ne ya bi su su sallah har shi ma ya zama limami na wannan sallar dare da ake to aka yi taso da aka sai zama a ɗabi'arsa bai iya kwanciya ya tabbaci noman su bata ɗin nan waje allah laila su bata baya yin wannan yanzu in ka riga ka saba sabo ne in ka saba da karancin bacci baka iya shi kamar yadda in ka saba da yawan bacci baka iya karanta shi wanda da ya saba da an ci abinci takwas da rabi kawai zai shame shame ta bacci sai kuma ya ji ana rabbana wa lakal hamd ya ma makara kenan to bai iya bai iya tashi da dare ya wani abin arziki to zaka ga kuma ko da dalibai ne yanzu wanda bai tashi da dare to shine fa a baya shine zaka ga fon din shi kankani in an yi fito da result ko su ne masu kari uba wanda da daddare bacci yake ko kuma yana can a bakin wasan ɗin yan mata yana taɗi wasu kuma suna can suna ta cin takarda yau shi result ɗin sai zama ɗaya ba zai zama ɗaya ba mala ahmad dan hanbali kenan kamar yadda mala ya siffanta anan ya kasance mutum ne kyakkyawa hasanal waji yabyadu thawbahu da'iman aka ce kullum farin tufafi yake sakawa baya saka tufafi rananne akwai wani malami kun tuna mun karanta a baya wanda shi malami ne kuma dan gayu ya aiko wa da Ahmad dan Hanbali ya wasiya cewa idan ya rusu a dauki sukurin shi gaba daya akai malam Ahmad dan Hanbali ya bashi kyauta da aka kawo mishi to sai ga in yaki karba kamar bai kyauta ba sai sai an shi kwaya daya saboda duk kayayyaki ne ranannu wato kaloli ne kala daban-daban duk ai kaga duk wani kaya da kaga ba fari ba ai to ana sa ran an rina asalin material din ne musamman nasu na da na auduga ko to da haka rini da suke ganin shi suna ganin wani gayu ne wanda ya wuce gama gari za'idin alal ada to to waɗanda suke zuhadu to ba sa karba amma dan hambali baya ga ilimin sa din nan fa aka ce yakan je har ya zauna a gaban masu wa'azi kaman su bishrun al-hafi masu wa'azi a gaban a gaban bakin titi bakin silma bakin mararraba haka da kasuwa irin kusasu din nan isa a lokaci ana mutu tsakanin qas da alim shi alqasu shine mai wa'azi kamar yanzu mafi yawan mutane yanzu masu wa'azi ne ba malamai bane amma yanzu ba a yi tantance waye malami waye mai wa'azi dan suna shiga aikin juna galibi masu wa'azi suna shiga aikin malamai aikin malamai shine ilimi kenan wanda yana da wahala sai ka koya sannan zaka koya amma wa'azi in garke aya ɗaya biyu kuma kana da zaƙin baki kana da zalaka zaka kuma faɗo wani experience na rayuwarka kaga kaza a gada jaba kaga kaza a ilori ka taɓa zuwa maiduguri lokacin da boko haram suka kai haɗarwaki a bama kun je siyo shanu da za ka yi bada wannan labarin to za ka iya yin wa'azi inda kana da jura za ka iya taurin rai kawai kai to su kuma mutane a yanzu tun da ba sa iya tantancewa da an ji kana wa'azi sai a dinga ce maka shek ko mala kuma a dinga maka fatawa ko a gaice ka wa'azi ko a gaice ka karantarwa ko a gaice ka taron malamai abubuwan da duk ba za ka iya su ba ita saka ka ci idan Allah bai maka fatahi ba sai ka ta shiga ciki shi za ga mutum ya zo fatawa sai ya cike ta da labari kawai da tadi ko kuma muka mushi tambaya ya ta fada garin fada har tambaya ta narke a cikin fada shi za ka kowa na yin abin nan yanzu tafsiri da wa'azi a rediyo da ma TV kuma da aka ake auna malanta inda ana ganin ka a TV to shikenan ka zama malami ko kuma ana jin ka a wani rediyo FM suna gayyatar ka to yanzu ma duk wannan ba ma sai kai ba za ka iya mai da kanka malami tunda akwai WhatsApp akwai Instagram kai ma sai kai tibin ka kawai gidan tibin ka kai ta watsawa a YouTube duk ga sunan to irin wannan masu wa'azin akwai wanda zaka ji yana da hikima da basira duk da ilimin dan kankani to inda ya tsaya iyana yana da amfani ga al'umma imam amur yakan je ya zauna ya jerin wannan wa'azi saboda a tana mai lahira kuma har yakan yi kuka don ya ji wa'azi tare da cewa fa ya fi duk masu wa'azin malanta to littafin shi na kitabun zuhud yana da cikin ya littafi jutsi haka kitabun zuhud wanda ya kamata ahlus sunna su dinga karanta shi yana daga cikin kuskure ahlus sunna su je za su katun zuhud su dauko littafin irin waɗannan na abin nan ya sanan na gargajiya wutiriya ashariya wacece waɗannan ba zuhudi suke koyar na sahabbai ba zuhudi irin na sahabbai da tabi'ai da salafus salihina da sai ka ɗauko littafin kitabul zuhud na Abdullahi dan Mubarak kitabul zuhud na Imam Ahmad ibn Hanbal da ire-iren su yana nan juz'i ne kwaya daya kamar gidan bulugul maram muna da shi anan kwafi kala daban-daban zaka iya neman shi online zaka iya siyan shi ko ina littafi ne very common malam Ahmad dan Hanbali ya yan uwa masu albarka labaran shi suna da yawa mun karanta mas'alolin da suka faru a baya game da mihina ta falkul qur'an ba bukatar sai mun koma kanta irin rigingimun da aka yi da ma'amun da irin addu'ar da ya kada Allah ya gama fuskar shi da ma'amun Allah ya kashe ma'amun bai gama fuskar sa ba wasiqu ya hau yayi mishi rashin mutuncin da zai yi shi ma daga baya aka sake shi waɗanda duk suka yi wannan rashin mutuncin da inda Allah ya wulakanta su almutawakkilu ya hau ya bashi ainihin wato girmamawa da kulawa da kuma da abubuwan da suka biyo baya na rigingimun da abubuwan suka faru da sauransu za ka iya samun tarjama imam ahmad ibn hanbal a wurare mabambanta daga cikin masadiru na ilimi akwai malaman da suka yi mushi tarjama mufrada kamar da aka ambata a nan an ambaci abubakar ibn al-jauzi malamin nan mai yawan rubutu wanda littafin shi sunan shi manaqibul imami ahmad ibn hanbal an buga shi a cikin katon mujallati baya ga shi malam ya ambaci al-imam abubakar ibn al-baihaqi abubakar al-baihaqi da al'imamul harawi dukansu musu tarjama shi kan shi malan zahabi ya mushi tarjama ta musamman littafi mujallaji wanda har yanzu ba a buga shi ba akwai kuma salihu ɗansa salihu ɗansa yana da littafi sunan shi siratul imami ahmad ibn hanbal salihu ya rasu shekara ta ɗari biyu ne da sittin da biyar to ya ma baban shi tarjama wanda akwai takikinta na malam fu'ad abdul mun'im ahmad an buga shi mujalladi guda haka akwai al'imamu Ahmad ibn Hanbal, imamu ahalis sunnati wal jama'a, malam Ahmad addafar wani malami ne mu'asir. Akwai littafin mujamu mujmalin raga'id fi malin imami Ahmada ibn Hanbalin min al-fada'il na al'imamu Zakiyuddin al-Jazari al-Hanbali, wanda ya rasu shekara ta 681, shi ma mujalladi ne guda. Akwai muhimmatul imami Ahmad ibn Hanbal. na Abdul Ghani ibn Sa'id Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi akwai tahqiqi na Abdul Muhsin al-Turki wannan littafin ya daga cikin tafi mafiya tsafta ga tarihi Imam Ahmad ibn Hanbal littafin malam Abdul Ghani al-Maqdisi wannan malamin hadisin nan daga cikin maqadisa mai littafin abin nan al-Kamal fi rijal akwai kuma waɗanda suka yi mishi wato abin nan sorry akwai kuma Ibn Abi Hatim shi ma yi manaƙibul imami ahmad haka abin nan wasu malamai daban-daban to akwai kuma tarjamarsa a cikin littattafai cikin wasu littattafai haka tare da sauran tarajim kamar siyar alamin nubala za ka samu tarjamarsa mai tsayi kwarai da gaske kamar littafin tarihu bagdad na khatibu kamar littafin tabaqatul hanabila kamar tarihu dimashqa na ibnu asakir kamar sifatu safwa na ibnu jauzi kamar adiyatu wan nihaya akwai wannan Muhammad Abu Zuhra wani malami din nan wani wanda gashi nan gashi ga kamar shi ma mutumin Misra ya littafi mai suna abin nan shi ma al-Imam Ahmad ibn Hanbal littafai Imam Ahmad ibn Hanbal da ya rubuta waɗanda suka kai labari aka same su yanzu suna da yawa akwai dai musnad din shi sananne wanda littafi ne shakundum wajen karatu da ilimi na hadisi Imam Ahmad ibn Hanbal kamar yadda yake faɗa yake cewa littafin nan zai zama limami ga al'umma kowa sai ya bukace shi ya ishe ka ishara kasancewa mafi yawan hadisan da ke cikin kutubu sita akwai su a cikin musulun imam ahmad fiye da kashi 85 sai dai shi bai tsara shi bisa babukan fiqh ba ya tsara shi ne bisa masanidu na sahabbai ya fara da al'ashara sannan ya ci gaba da as-sabiqun al-awwalun sannan badariyuna sannan kaza sannan kaza haka dai sahabbai sahabbai sahabbai sannan kamar da al'imamun zahabi yake cewa ya yi buri ya yi fata ina ma ya samu lokaci ya yi aiki a kan musnadul imam ahmad ibn hanbal ya ce ya yi ihalan hadisan nan zuwa ga babukan da suke a cikin tafan hadisai na fiƙihu ya yi kuma magana a kan isnadojin ya ce bai samu wannan baƙiyatun min al'umri lokacin yana ƙabda rasosa yake wannan magana kamar shekara biyu kafin rasosa yake faɗan wannan magana za ka same ta a cikin tarjamar imamu ahmad a cikin abin nan musul imami a cikin siru alamin lubara to sai a wannan zamanin da muke rayuwa Allah ya kawo wanda ya wannan aiki shine Ahmad ibn Muhammad ibn Shakir Ahmad Shakir wannan babban malamin nan Shakundum wanda ya shekara ta 1958 ya rasu babban malami ne Ahmad ibn Ahmad Shakir mutumin kasar Misr ne malami ne kuma dan malamai to yayi wannan aikin da bai karasa shi har zuwa karshen sa ba Allah ya mushi rasuwa za a ga littafin yana nan an buga shi musnad imam ahmad an buga shi da tahqiqi yanzu yana nan muna nan da shi anan wanda ake buga shi a cikin mujalladi 50 shine tahqiqin shi latest wanda wasu nukhba min al-bahithin suka yi mushi suka yi to dan haka madogara ne game da sunna akwai azhur wanda na ambata akwai fada'ilus sahaba akwai su'alatil asram akwai masailul imam ahmad akwai usulus sunna akwai kitabul ashriba akwai tarih na Imam Ahmad ibn Hanbal akwai al-ilal war rijal akwai kitabul manasik akwai tafsir akwai an-nasik wal mansukh akwai kitabul raddi ala zanadika da wasu tafai da dama waɗanda wanda wasu sun an buga su wasu kuma suna nan a matsayin makhdutat Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan jama'a ba tarihi Imam Ahmad ibn Hanbal bane kamar yadda na ambata tarihin sa mun yi shi a baya kuma galibi ya kamata a ce duk dalibai to da an ce Imam Ahmad kai kowa ya san shi da kamata ya mako a tsallake kowa ya kamata a ce ya san shi zai iya bayani akan shi yana da abin nan fikira wasi'a akan waye shi ne ilimin sa ne ayyukan sa ne darajar sa a cikin cikin ainihin wato ilimi yana da mabiya wanda suke bin mazhabin sa na fiqh a kusan ko ina a duniyar musulunci musamman a yanzu a kasashen Saudi Arabia da idan aka ce Hanabila to ishara ce zuwa ga masu bin aqida ta gari kamar da kasan an ce yan izala an yi zamanin da Hanabila kawai da an ce to musulmin kwarai kenan masu bin sunna sunan sai da ya zama haka yawaye gari ya zama shine synonymous to sunna da an ce wani bahambale ne to mai bin sunna ne an yi zamanin da aka haka an yi zamanin da kuma abubuwa suka lalace hambaliyan suka zama wasu 'yan zafin kai ne da wasu masu masu kishin addini babu ilimi masu dukan mutane wanda suke zuwa masallaci masu tada kai baya duk yana cikin tarihi asan idan aka zamani ya tsawo fatsala alaihimul amadu faqasat qulubuhum to yanzu kuma zaka ga yawanci hanabila kawai masu bin mazhabin shi ne a cikin wa fiha tufiya jabbarat ibn al-mughallis al-himmani al-kufi an sinnin aliya wannan shi kuma ya rasu a wannan shekara shi ma jubara ibn al-mughallis ya ya rasu ya da shekaru kwarai kamar yadda zabi yake fara yana daga cikin mutanen da suka shekara 90 da wani abu a duniya yana da hadisi a cikin sunan ta al-imam ibn majah kadai rawa an shabib ibn abi shayba wa abi bakr an-nahshali wa huwa da'ifun indahu malami ne mai rauni a gun malaman hadisi wa fiha al-hasan ibn hammad al-imam abu ali al-hadrami al-baghdadi sajjada رواء أبي بكر بن عياش وطبقته وكان ثقة صاحب سنة وله حلقة وأصحابه سيكون مالا الحسن ابن حماد ابن كسيب وان ديرا ده حديثي أتكين سنن أبي داود ده سنن ابن ماجا ده سنن النسائي آه سجادة ده أكتشي لك ابن سني آه آه كما يدى ده أتشي من قول سلح to to akwai akwai wannan ya sharar lakabin akwai kuma wani daban da ke da lakabin shine al-Husayn ibn Ahmad wanda yana da riwaya daga Ibn Adi amma wannan shine ya riga shi a shekaru ya rasu shi wannan malami a watan Rajab irin wanda muke ciki malami ne masanin ilimi mai sunna yana da makarantar shi da ɗalibansa wa fiha Abu Tauba al-Halabi sai kuma Abu Tauba al-Halabi واسمه الربيع بن نافع الحافظ سننسى الربيع ابن نافع مالم حديثي ne سمع معاويه ابن سلام وشريكا ya ji karatu abin waɗannan malamai wal kibara da kuma sauran manya rawal bukhari wa muslimun an rajulin anhu da bukhari da muslim sun riwaya da wasita daga gare shi yana da hadisi a cikin bukhari da muslim da abu dawuda da sunanin nasa'i da sunan ibn majah tirmizi ne kadai da yi riwaya daga gare shi ba a cikin ashabul kutubus sitta ya zauna kasar qarasus a can yaran wa fiha abdullahi ibn munir abu abdurrahman al-marwazi az-zahid al-qanit alladhi qala al-bukhari lam ara mithlahu rawa an yazid ibn haruna wa tabaqatihi wa kana thiqatan wannan shi ma yana da hadisi a cikin bukhari da tirmizi da nasa'i sunan shi abdullahi ibn munir wani zahidi ne wani wali ne da shi da wancan na gaba da shi wancan ana ganin su a matsayin abu dalil sun dade a duniya kuma wannan aka ce zahidi ne alqanitu ne komawa ga Allah bukhari yace lam ara mislahu ban taba ganin irinsa ba inji bukhari wannan kada ya shi sheda wa kana thiqatan amintacce ne yayi tafiye tafiye da dama na hadisi yana da falala da yawa ya rasu ne a garin firabra garin su al'imamul firabri ɗalamin bukari ɗin nan yana da wasu karamomi da ake bada labari wallahu a'alam da ingancinsu daga cikin karamominsa aka ce ya taɓa fita da ɗalibai za a je bayan gari a je a yi ɗan sha'isa haka a yi karatu suna zuwa kawai sai ga zaki sai suka rinta a guji sai ce duk ɗaya sai ya je gurin zakin sai a gan shi yana magana da zakin yana magana da zakin ko sai zakin ya juya ya tafi ba a san me ya gaya mishi ba shi kuma bai faɗa mutane mai gaya wa zakin ba wallahu a'lam wa'azi ya mishi kashedi ya mishi wani tofi ya mai nasu na malamai wallahu a'lam halawa ta adda ya tufa mishi allahumma kafiniha ni ko ya ma shi ita ko me oho ya tufa mai ko wata la haula kafa dubu ya mai wallahu a'lam kawai da aga zakin nan ya juya ya tafi abin shi shi kenan suka ci gaba da harkar su shi ko bai bada wannan abun nan sirri sirri ba wannan lakani ne ya kamata a ce ya bada shi ya mutu da kayan shi haka an taba ba labarin cewa a garin firabra yakan yi sallar juma'a wani gari wanda yake tsallaken wani kogi wani kogi ya raba su kuma ba a ganin shi yana hawa jirgi sai a gan shi karfe 11 na safe misali a garin firabra yayi wanka kuma sai a tare da shi can za a yi juma'a sai wa fitan shi alga ta malam wai ina kake bi kaje ne ko dai kana taka ruwa ne kai ma an ce akwai masu taka ruwa wanda ba sa nitsaye cewa ni ba na wani taka ruwa ba na taka ruwa ina taka zan nitsaye da kowa yake nitsewa yace amma dai Allah yana mun wani alheri Allah yana mun wani yana kawo mun wani agaji da na zo bakin ruwan sai na ga ya tsuke ya zama kamar karamar kwata kawai sai in tsallaka abu wannan haka aka ba labari a cikin tarihinsa wallahu ala karama ce Allah yana ba wanda ya ga dama wa fiha abu qudamata as-sarakhsi ubaydullah ibn sa'id al-hafi al-hafid sami'a sufyan ibn uyayna wa tabaqata wannan shi ma abu qudamata as-sarakhsi yana da hadisi a cikin bukhari da muslim da sunan nasa'i sunan shi ubayd ubaydullah ibn sa'id al-hafid yana da riwaya daga sufyan ibn uyayna da tsararrakinsa al-imamu zabi yake cewa huwa man azhara sunnata bi saraksa wa da'a an-nasa ilaiha saraksa can gari ne a cikin kasar Khurasanu ɗan shi'a ne wanda suke masu bata shi yaje ya bayyana sunna ahlus sunna ne yaje bayyana sunna a garin kuma ya kira mutane zuwa gare ta yana da wannan falalar wa fiha yaqub ibn humayd ibn kasib ibn al-muhaddith madaniyun mashhurun نزل مكة وروى عن إبراهيم بن سعد وطبقته سمالا يعقوب ابن حميد ابن كاسب المحدث malamin hadisi ne mutumin garin Madina shine madaniyun wanda yake shahararren malami ne ya ya zauna garin Makka a matsayin cirani yana da riwaya daga Ibrahim ibn Sa'd da tsararrakin sa wannan malami yana da riwaya a cikin Sunan Ibn Majah yana da riwaya a cikin littafin Khalqu Af'alil Ibadi na Imam Bukhari al-imam al-bukhari ya ruwaito wasu hadisai a cikin sahihinsa a cikin kitabu sulhi da kuma kitabu fada'ilis sahaba sai yace an yi aquba ghairu mansubin bai ce dan wani ba to sai aka yi ta dabdala zahabi har ma yake cewa shi a cikin sirr al nubala wallahu alam ni ina tunanin dai wannan ne ya aquban nan dai da bukhari ya ruwaito daga gare shi ko aka ce ya aquba dauraki ne wasu ka ce yaqubu wane ne aka faɗi yaqubu kala daban-daban wajen guda hudu aka kuma kasa tantance wane ne hayyau bukhari ya ba mutane wannan aikin hayyau to wasu suna ganin wannan yaquba ne dan humayt daga cikin su akwai zahabi wanda ya faɗa amma yayi taraddudi ibn hazir ya kawo bayanan a cikin littafin tahzibu tahzibul kamal ya ambata amma a wajen ramzi sai ya ramzi kawai da littafin khalqu af'alil ibadi da kuma sunan ibn maza wanda yake nuni zuwa ga wancan kawai ya bada sune a matsayin labaran abubuwan da ya karanta da abubuwan da ya sani wallahu ta'ala a'lam sai mu bashi haka shi ma wannan na'am kamar yadda muka ce insha Allah za mu dan taba karatu daga littafin ulumul qur'an na professor Nuruddin Aikir ina fata mutane su zo da shi ko sai zama kun ga mun raba kenan kowane darasi akwai littafi guda uku akwai waɗannan abin nan jarhu ta'dil al-ibar da ulumul qur'an sai a dinga yin su lokaci guda ko rana guda idan mako ya juya sai kuma mu yi waɗancan su kuma maqasidish shari'a usulul fiqh da kuma usulun nahwi haka zamu dinga yin su insha Allah muna dan sissirkawa ana dan samun abin da za a samu abin ne gashi nan hatsin bara ba auki Allah ya samu dace bari mu dan taba daga wannan littafi na Nurdin Itr wanda malami ne yana raye har yanzu daga cikin manyan malaman sunna na duniya professor ne na ilimin hadisi da Qur'ani yayi har HOD a jami'a ta Dimashqa yayi professor ustazu kursi ciya profesa na hadisi da tafsiri a jami'o'i daban-daban bari mu karanta muqaddimar da yayi a gurguje kafin lokaci ya kure yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin anzala alqur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan bismillah bayan bismillah yace godiya ga Allah ubangijin talikai wanda ya saukar da alqur'ani shari'a ga mutane da bayanai dalla-dalla na shari'a da kuma tantance zance wa sallallahu ala sayyidina muhammadin hadil bashariya Allah kai salati ga shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mai shirye da ƴan adam wa munqidh banil insan wanda zai ceci mutane ala madas sinina wal azman tsawon zamunnan duniya mutane suna tsira ne kawai sun bi manzon Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin wa sallama tasliman katira malam yace amma ba'du fa innal qur'ana al karima lalle shi al qur'ani mai girma huwa hidayatul lahil uzma shine shari'a Allah mai girma da ya kawo al'umma wa bayyinatuhul khalida hujjar Allah matabbaciya wa huwa shari'atul lahi alqur'ani shine shari'ar Allah wa dinuhu kuma addinin Allah Allah zirtadahu li ibadi addinin da kadai Allah ya dabai su manibtagal huda fi ghairi wanda ya nemi shari'a a wani abu da ya wannanci alqur'ani falan yuqbala minhu Allah ba zai karbi wannan shari'a ba wa man ita sama bihi wanda ya rike alkur'ani falan yadilla an sirat rabbi ba zai taba zamewa daga tafarkin Allah ba wa huwa ruhul ladhi yutiru bihi alislamu ila alqulub alkur'ani shine ruhin da yake sanya musulunci ya shiga cikin zukata dadin da ke cikin alkur'ani da hikimarsa da iliminsa da gogewarsa shike sa shine hanyar da musulunci ke bi shiga cikin zukata wal maddu sari kuma shine wato abinda ƙarin wato ƙarin ƙarfin effective abin nan kamar ka ce abin nan reinforcement da ake sawa fi tagziyatil arwahi wan nufus wanda ke raye zakata wan nizamul kamil kuma shine tsari cikakke alkafil wanda ya cancanci ya aiki li sa'adatil insan zai iya tsirar dan adam fi hadhihi dunya a wannan rayuwar ta duniya ثم في الآخرة في أعالي الجنان سنة الآخرة الجنة ما في أوكاك الله كسامة فلا عجبا يتشفوا دان هكا باب ماماك أن تكفر الدراسات حوله حتى لا تهسى كغرب وشرب وشي da bincike sun yawa akan alqur'ani ba za a kirga su wa an tafid alqara'ihu wal aqlam bil muallafati min dirasatihi hatta la tustaqsa kuma basiran mutane da alqalamarsu su dosa tun buɗo rubuce-rubuce a kan alƙur'ani ba wanda ise ga ƙarshensu wa inna min a hamli dirasatin da ta'akkadu ala darisin ƙur'ani khasa daga cikin bincike mafi muhimmanci wanda yake yana da muhimmanci ƙwarai ga duk wanda yake hulɗa da alƙur'ani ta fuskar karantawa da kafa hujja da neman hujja da bayani a cikinsa walmusakiful muslimu amma kai da ma duk wani musulmi da yake da wayewa kai akan musulunci hadhihi dirasa allati nuqaddimu fiha hadha alkitab irin wannan bayanan da za a littafin nan to kowa na da bukatu ya san su bayani akan alqur'ani tarihin sa da asalin sa da tsarin hikimar sa da abin da ke cikin shi tubayyinu masdar hadha alqur'ani ilayhi wannan karatu zai bayyana maka sources na ƙwar'ani inda aka samu alƙwar'ani wani zulahu da sauka alƙwar'ani da hidayatina don ya kawo mana shari'a wa usula tafsiri da ƙa'idojin da ake bi wajen fassara alƙwar'ani wa ma yalzamu da ilmomin da suka zama maka na dole min ulumin na wasu ilmomi wa dirasat da wasu bincike daruriya na dole li husni fahmi menene abubuwan da ya kamata ka iya don ka gano ƙwar'ani wata buruz wannan binciken namu zai bayyana maka a ijazahu wato inimitability yadda ƙwar'ani aka gaza koyon shi gagara gasan alƙwar'ani kasance alƙwar'ani an kasa kwaikwayarsa an yi an yi a kwaikwaya an kasa wasu da dama sun yi tun da har yanzu ko ba su kushe ba suna yi amma da abinda suka zai zama abin dariya ne fi fununi bayani a cikin fannonin zancensa wa ajaibi ma'ani da maganganun shi masu ban mamaki wa madamirihi da sirrorin da ke cikinsa tusriju qalbal qari wanda suke sanya zuciyar mai karatu ta yi sanyi bi halawatil yaqin saboda dadin yaqini bi kitabillahi cewa lalle wannan magana Allah ce wa haqiqatil imani bi rasuli bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sa maka haqiqatil imani cancantar kai imani da manzon Allah cewa iman da kai da shi ya cancanta gaskiya ne mu'ayyadan bil adlati sati'a wanda wannan imanin naka zai samu wato goyen bayan dalilai wanda suka fito fili wal hujajil yaqiniyatil qati'a da hujjoji na yaqini na yanke wa dammantuhu ni malan nuruddini na zuba a cikin wannan littafi nawa ibahan bayanai dalla dalla limaltabasa ala ba'dil katibina na abin da ya rikita wasu marubuta wata sihan na kuma yi gyare-gyare lima khabata fihi ba'dul mu'anidina abinda wasu masu taurin kai masu kunnan kashi suka kutsa ciki har suka fadi min ajaniba mustashriqina na wasu waɗanda ba mu ba wasu bare mustashriqun orientalist turawa 'yan karambani masu shiga harka addini suna nan da yawa a duniya tun fiye da shekara 300 baya zuwa yanzu turawa suke wannan aiki ba su gushe ba suna haifar da farfesoshi da masana da masu bincike da manazarta idan ka ji ƙasashen turawa musamman inda ake ɗaukar ilimi kowane iri da muhimmanci irin amurka a wannan zamani irin australia irin canada birtaniya jamus faransa italiya holanda irin isbaniya da makamantansu ko ina kaje jami'o'i suna da cibiyoyi na musamman na oriental studies ko asian studies ko african and asian research ko makamantansu suna da santoci suna ɗiban masana waɗanda suke tura su ƙasashe su je su yi field work hannun ƙasashenmu suna zuwa ko kwanan nan wani abokinmu wanda malami ne a nan jami'a abu yana karantar da political science ya bani wani littafi da ne fotokofinsa wanda wani bature ne zo musamman nan arewacin najeriya kano ya research akan salafism in northern nigeria za ka sha mamakin irin bayanan doki musamman dai akan kano da'awar salafiya a kano tun daga tarihin shigowar izala su malam ja'afar har zuwa wanda suke raye dinnan su dr sani su waye duk sai magana akan su salafism in northern nigeria ina nan naifo da kuma littafi ina so in zo nan karanta shi za ka ɗauka wani wanda yake rayuwa nan ne shi har yanzu suna yi akwai na abokinmu da ya je karatu isra'ila yake ba mu labari shi ma a nan ya biyu isra'ila da ya je sai da suka sa shi dole ya karantar da hausa aka ba shi ɗalibai aka ba shi class shi ya zo fellowship amma sai da ya wata shida aikin da yake musu kai kwantar da sa kuma shi bai taba koyan Hausa ban bodda da ake a a secondary ta bari biba da makamantar su sai mai sunanta magana jari ku iyakacin wanda yake ne daga sai da ya dinga kiran wasu suna taimaka mishi da wasu kayan aiki ma waɗanda zai zai iya koyar da Hausa kawai ba ba ce ob shi dai Bahaushe ne yace wallahi kafin wata shida nan ɗaliban su wajen 23 ne aka bashi undergraduates ne waɗanda suke bincike akan irin wannan abubuwan wanda suka shafi tarihin arewacin Najeriya sai da suka iya hausa raɗas suna magana da ita a cikin wata shida suna fira da shi da hausa saboda ajin dama na hausa ne kuma da hausa ake koyar da komai kuma shi ba haushe kuma so ake kawai su iya hausa to irinsu za a turo su su zo nan yankinmu wani zai zo ne da sunan ya zo karatu ko ya zo aiki a wata ma'aikata ko ya zo injiniya ne a wani construction company galibinsu a menene su agent ne wato jawasisu ne yan leƙen asiri ne suna tattara bayanai akan duk abin da baka tsammani da haka duk abin da suke so su faɗa akan mu sun sani idan wasu kayan siyarwa suke so su kawo mana sun san hajiyat din mu bukatun mu da abin da zamu iya siya da psychology mu da komai baka mamaki ne an suke ci riba akan mu komai su kawo kawai sai mu ga ya dace da bukatun mu irin wannan suke yi to a jami'o'i musamman kaga a jami'ar London akwai School of African and Oriental Studies wanda tsohuwar makaranta ce ta yaye farfesoshi sanan da yawa wanda suke a Najeriya nan yanzu a can aka yi su masana Hausa masana Igbo masana Yoruba masana Arabiya masana Islamic studies da a can aka yi su da haka zaka dinga jin warin zindikanci suna magana akwai a Leiden suna da santa babbar santa a Leiden a kasar ja a kasar abin nan kenan a a a Holland wanda tana daga cikin santa mafiya muhimmanci a duniya game da wannan binciken da ake haka in ka je a America a a jami'o'i mabambanta haka University of Berlin a Jamus kenan haka a Sorbonne a Faransa University of abin nan Paris a Sorbonne inda aka horar da su dawo sai ne suka suka zama irin wannan shedanin su ma a kasar Misra duk inda ka je akwai waɗannan akwai rubuce-rubuce da yawa zaka ga mutum kafiri sai a ce maka farfesa ne akan misali sai ka ji cewa wani farfesa ne shi akan tarihin annabawa da ya zo a cikin alkur'ani farfesa ne wani farfesa ne akan akonin karantar binciken shi farfesa ne akan hurufin jarra a qur'ani yanda ake amfani da su yanda qur'ani yake amfani da hurufin jarri akan shi ya PhD shi akan shi yake research din shi zan farfesa yana nan a Jamus sunan su irin dogaye ne ba zan iya tuna sunan ba za ka ga sunan Jamusawa wani irin Spain haka ba ba irin da ka saba ji ba sai ka ji suwaza wane ne haka wani irin suna ba zan tuna sunan shi ba amma na taba karanta wasu bincike na shi yana rubuce rubuce shi da larabci yana yi da turancin ingila yana yi da turancinsa na abin nan na spain na jamus haka a faransa akwai su suna nan da yawa da yawa waɗannan masara akwai wani daga cikinsu wanda ya yaye malamai da yawa daga cikin malamai misarawa akwai marubuta irin su R.A. Nicholson mai littafin tarikul adab tarikul adabil arab ga sunan da yawa to waɗannan su yake ishara a daga ce akwai irin wannan a janibu din mustashriquna wanda suka yi kurakurai da dama dan dama suna shiga ne da muguwan niyya wasansu a cikinsu Allah yakan taimake su su musulunta ko kuma koda ba su musulunta ba kaji suna faɗan maganganu na adalci a ilmance saboda kimiyya ilimi wani abu ne wanda idan ka san shi baka isa kareta shi ba zuciyarka ba ta zauna lafiya banka kareta da ka sai su faɗi abin da suka sani ko da ya saba wa abin da suka ƙudirce na aƙidarsu amma da za su faɗa abin takaici kuma larabawa sun yadda da mafi yawan waɗannan abubuwan da kafaran suke faɗa kuma suna tura ‘ya'yansu har yanzu suna zuwa suna karatu a wurinsu suna tura su nan najeriya ma da sauran ƙashin afirka ana tura su ana akan neme su ni ma nan wani lokaci da na je wani conference a dubai aka mawa game da wani balarabe asalin shi ɗan iraki mun daɗe muna communicating da shi ta email ya ta iya ƙoƙarin ya ja ra'ayina cewa in zo america za a samu kuɗi inda ake ayyuka irin waɗannan zo zai rekomendi na a bana aiki a irin wannan wuraren da wallahi har na so nima in je in samu kuɗi daga baya naga kai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba gaskiya kawai na haƙura ina samun rai ina samun rai daga baya dai kawai ya haƙura ya kyale a dubai maka game da shi ci ai irin ku suke so matasa na lokacin fresh na gama phd na to irin wannan suna nan da yawa su ne za ka ji sun yi luyin mutane sun tafi da su a kowane fanni suna ɗiban mutane fa jama'a kowane fanni suna kwashe mana basiran mu kuma tun da nan bakakken fata ba mu da wayo ba mu da hankali shikenan duk wanda ya je ma sai a ga ya samu karama ne ya samu ɗaukaka dangin shi da ƴan uwan shi dinga kaburi cewa ɗan uwansu ko ɗansu yana America ko yana Canada can ko an mai da shi bawa bayan an mai da shi bawa kuma hala an mai da shi wani irin magana Imam Tahawi la mu'minun musaddiqun wala kafirun mukazzib an mai da shi irin wannan abu ne amfanin wannan jama'a bai da wani amfani bai da wani amfani gare ka za ka samu kuɗi kam amma kuɗi su ne kaɗai gaya in Allah ya taimake ka kuma za ka samu suna a ji labarinka a duniya a ji labarinka a kan ba maka cewa ka iya kaza mu kuma nan da an ce wani ɗan Najeriya a wuri kaza ya zama babban mutum mai ta shiyarin labarin a Facebook wannan asabiya wannan asabiya ce kawai kabilanci kawai ai dan Najeriya ne wani abu da haka muna ganin muna da nasibi a cikin wannan abu mu ma alfaharin mu ne dan Najeriya ya ci musabaka dan Najeriya yayi na daya abu kaza kai wannan tasubanci ne bai da wani bai da wani mahalli addini ya da gaskiya ban tasubanci wanda Annabi ya ce mutane ba su taɓa bari ba zaka ga kome in dan garin ku kana jin wani dadi bai da in ba dan garin ku bane ko dan kabilar ku ko dan makarantar ku ko wanda kuke magana da yare da kai wani ma in ga kuna saka kaya iri daya kawai shikenan lokacin da muke sabis a Abeokuta haka muna tafiya a ko ta kasuwa wata babbar kasuwar rini din nan da ake ce mata Shafon wanda yasa Abeokuta zai santa kasuwar rini ce international ana zuwa siyan kaya daga ko ina to akwai yan canji kanawa dole ne muka saba da su suka zama abokanmu muna zuwa gurin su mu zauna a rumfunan su a siyo mana abinci mu ci ai fira da Hausa da komai me yasa kawai tunda dai Hausawa ne mu kuma Hausawa ne zamu zaro jiki ranar weekend mu zo wajen su haka muke zuwa har can wata anguwa wai ana ce mata sabo abe kuta sai ka biya lokacin ma kudin mota zuwa da dawowa daga inda muke sai ka biya 300 ka je 300 ka dawo can muke zuwa mu sallar juma'a saboda ta asubanci ga na yarbawa ba za mu je mu sallar a cikin su ba ga mu ga su ba ka rasa dan adam da wannan ta asubanci ko ya yake duk inda yaje yana da wannan to irin wannan abun ne to waɗannan ya ta musu raddi za mu ji raddojin da ya musu a wurare mabambanta au atba'in lahum min jildatina muqallidina da kuma masu bin sawun wadannan turawa dangin mu larabawa ko dangin mu musulmai wanda suke takalidi da wadancan kun san ana ganin in ka biyo turawa to yake kawaye in kana fadan irin abin da suke fada duk waɗannan shedarin da suke magana akan yancin mata yancin yara tazara haihuwa a daina auren wuri a daina kaza aban mata su fito ai maganganun kafirai ne suke maimaitawa amma su musulmai ne ƴan uwanmu ƴan garinmu masu irin addininmu masu cin irin yaren masu irin cin abincinmu za ga ai su ma ana ganin su wasu manya ne nan da nan zaka ji sun zama manya ana gayyata su NGOs an kira su an musu seminoni an kai su wani tarurruka a kasashe daban-daban an je an yi abu nan da su zaka ga ana ta girmama su ko ta shi ɗan yarinya malala malala take kowa ne ne malala yusuf har nan najeriya ta zo Najeriya ta zo kuma sai da shugaban Najeriya ya saurare ta lokacin wane ne good luck saboda tana magana akan yancin yara ta yi tawaye ma al'adun ƙasarsu sai aka girmama ta aka kai ta har Geneva aka kai ta har Washington har ina ne ba inda ba a kai ta ba ana nuna ta aka sa sunanta a cikin record na duniya cewa ita ma wata shedaniya ce to da irin waɗannan ne min abna ijiltatina akwai su a ko ina akwai su idan kana zaune a cikin environment na academics a cikin jami'a ko inda ake tarurruka na karami za ga irin waɗannan mutanen da yawa da yawa waɗanda musulmai ne kawai a suna amma duka tunanin su kawai irin irin nasarau irin na waɗannan kafirin to su ne waɗanda za ka ji malaman mu suna ce musu yan boko aƙida yan boko aƙida to irin su ne za ga su mala albani ba sa musu da sauki za su taraf kansu saboda a musulunci dai jahilai ne za ga wani ko tsayuwar sallah bai iya ba kuma duk da haka yana so ya magana akan musulunci yana so ya sa baki ya tsoma bakin shi mai warin jahilci akan abin da ya shafi tarihin musulunci akan abin da shafi wata mas'ala ko wata kadiya dan kawai ta saba wa orientation din da yake akai musulunci bai da shugabancin mata ba sai ce why dan me yasa ba akwai mata masu basira ba ai mun gaggan su to ga yanzu wannan da hankalin shi yake raddi musulunci bai da mace tafiya ita kadai ba musulunci bai yadda musulunci ya yadda da aure fiye da daya polygamy musulunci ya ta haifan ƴaƴa da yawa da yawa yana ma son haka to shi kuma turawa sun samu shi aqidin cewa duk wannan abubuwan bala'i to dai sai sai dinga gani da wannan ma'aunin nashi na turawa sai dinga raddin addinin Allah kowane zamani ana samun irin waɗannan mutane tun ba yau wa ra'aytu fi tartibihi ma yattasilu bit tafsir da yace na kula wajen jera littafin na fara magana akan abubuwan da ke da alaka da tafsiri saboda muhimmancin su wajen fahimta alkur'ani thumma al-ijaz sannan ijazi ni ba san sunan shi da wasu ba sai nake faɗa da turanci ko da larabci akan ce mishi in in imitability daga imitation imitation imitability to sai ka sai ka ƙara in na na sokewa in in imitability da wasu me yake cewa gagara koyo ko ko gagara ba dau ko kalubale da Qur'ani ya tinkaro mutane da shi wa fi uslubihi wuduhul ibarat a cikin kuma da bayani akan salan alqur'ani wanda yake zance mai mai fahimta nayi magana haka wal iktisari alal muhimmat kuma na takaitu akan muhimman mas'aloli mimma yahtajuhu darisu shar'il hanif abinda na san masu kokarin koyon ilimin addini suna da bukata waragibu thaqafata fi dawil qur'anil karim wanda suke so kuma su waye irin wayo alqur'ani ba irin wayo yan duniya ba wa nawaddu an nunabbiha akhiran ila anna kull muslimin yahtaju ila hadhihi darasa malam nuruddin yace ina so in fadakar cewa duk wani musulmi yana bukata ya san irin waɗannan maganganu irin wannan karatun musulmi yana da bukata ya san alqur'ani fa in ahsasta bi shay'in fi sadrika farji ila zai dirasa wa ta'ammalha idan ka ji wani darsa su abu ya darsa maka to koma ga irin waɗannan karatuttuka ka tsaya ka kalle su litaji da rahatal qalbi bil imani in ka koma magana akan alqur'ani zaka samu sauki a zuciyarka na imaninka wad'u ilaiha ka kirayi mutane zuwa ga karanta alqur'ani da sanin ma'anoninsa man tuhibbuhu duk wanda kake kaunarsa wa man turidu qurbahu ila kitabillah da duk mutumin da kake so ya kusanci tafin Allah li'annaha tuzidu al-yaqina bi kitabillah dan irin waɗannan ilmomin sarin waɗannan surori zai ƙara maka yaqini wajen fahimtar alqur'ani cewa da littafin Allah ne wa tursifuhu kuma ya kafa maka imanin قال تعالى الله يتي قل إن استمعت الإنس والجن ألا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض رحيم Allah ya ce da a ce mutanen duniya gaba ɗayansu da aljanun duniya gaba ɗaya za su haɗu don su yi wani abu irin alƙur'ani ba za su iya ba ko da wasu a cikinsu suna taimakon junansu wannan aya su ne mutane suke karyatawa sai su ce bari wai gashi nan su za su hatta kwanan nan wani ya bugo mini waya ko kuma ya yi kuma da message wani ɗalibi ne ɗan najeriya wanda yake zaune a ƙasar waje cewa wani farfesa nasu ya zo musu da wani alƙur'ani ya ce to gashi ƙur'anin naku na muhammadu da aka ce ba za a iya ba gashi an iya sai mene kuma kuma a cikinsu akwai musulmai wanda ya sa musu shubaha ka ji ba ya ce to musulman su waɗannan iri ne ce musulmai ne wasu ma 'yan najeriya ne na ce ana nufin waɗannan iri ne a background ɗinsu abinda suka sani addini ba su da wani tarihi na sanin musulunci ko na sanin ilimi ko suka koya kwanakin baya can shekarun baya in kun iya tunawa jama'a akwai wani abu da ya faru wanda mal albani ya lacca akan shi a sura like it sai da aka samu wani professor a nan kano abdallah uba allah ya saka mashi alkhairi wanda professor ne phd biyu gare shi yana da phd akan educational curriculum yana kuma da phd akan wani abu daban da ke da alaka da philosophy ba zan iya tuna kome ba mass communication okay babban professor ne yana nan yanzu a raye shi ga gama dan boko ne ba asali ba dan arabiya ne ba ba department na islamic studies yake ba amma mutum ne mai yawan bincike hatta wannan industry na Kano na na, film suna cin amfanin binciken shi ina jin shi ne din na faculty of communication ko ko ya sauka a nan Kano to shine ya zauna ya ba su amsa har yanzu zaka iya downloading wannan amsoshin sharɗan da za a ci da wani bayani zai cika kafin ya zama irin alkur'ani ba wai kawai mujarradin jeranta zance da kwaikwayon salon alkur'ani wajen suratu kaza misali su ce suratul mu'minuna ko suratul muslimina ko suratul mujahidina suna kawo irin wannan su kawo kuma sai su ce kafuwa sin wasu ma suna yin hurufin muqatta'a haza kitabu min indillahi irin wannan suna daukan qur'ani suna jujjuyawa ba wannan bane na farko tukunna za ka kawo naka ne wanda yadda annabi ya kawo nashi bai kwafi na kowa ba ba za ka kwafi alkur'ani ba kaka kwafi alkur'ani ka kawo naka ne wanda zai zama irin alkur'ani ko ba da alkur'ani ka kwafa ba sannan ya zama accuracy na fact da ke cikinsa irin alkur'ani duk wani abu da alkur'ani ya faɗa har yau ba a taɓa gano kuskure ba da kai ma na ta siya shekara irin shekarar da alkur'ani yake nan ba a gano kuskure ba ya zama up to date bayan akalla shekara 1500 scientifically linguistically historically ta kowace fuska na bayanan da yi na da tarihin da da tarihin abin da zai faru a nan gaba da bayanin da wanda suke da alaka da kimiyyar dan adam kimiyyar halitta kimiyyar tsire-tsire da ruwa kimiyyar sararin samaniya har ma kimiyyar abin da yake transcendental mawara tabi'a da labarin lahira da labarin wuta da aljanna da labarin wasu al'ummomi kama sai ka kawo waɗannan tukuna kuma ya zama suna da accuracy as to abin da ya faru da gaske ma'alwaƙe sannan kuma ya zama babu kurakurai na halshi babu kurakurai ta yadda zai zama shi ma wani masdari ne na abin ya kawo dai ƙa'idoji da yawa waɗanda babu shegin da ya sai cika su babu ba za ma ka taba cika su bane to kaga da gaske ne wannan tahadin da Allah ya ba iya cika shi ba to kokarin ka ce wai kai bari kai go ishara ne akan kana kokarin kafircewa Allah domin a cikin tarihi duk wanda suka gwada haka kafirai ne sahabban nan da suka imani da Allah suka imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masu fasaha ne mawaka ne jarumai ne a zance ba wanda aka taba ruwaito wani mutum kike ya ce bari in gwada bari in gwada ga ko zan iya duk mutanen banza ne su musailama da su sajahu wata shaidaniyar bokaniyar nan su ne suke ta gwadawa amma duk wani mutumin kirki abubakar umar usman ali da sauran sahabbai ba wanda ya taba gwadawa to mujarradin ka ce zaka gwada a yanzu alama ne cewa akwai wani munafunci a zuciyarka ko rashin imani da Allah zaka jama'a mu kiyaye wannan za mu saurara a sai Allah ya kama darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik